الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم صل بناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينجهها فهجرته إلى ما هاجر إليه باب الاعتكاف نعم باب al'intikafu na filatun ya ce itikafi na filaci ba farilla ba itikafi ne kamar yadda muka sani shi ne mutum musulmi mumayyizi ya lizinci masallaci yini da wani yanki na dare da nufin ibada da niyan itikaf to yin haka din shi a nafila ne ma'ana mustahabi ne ba wajibi ba ne mutum ya je ya yi itikafi a masallaci karfin shi mustahabi ne kamar yadda sauran mustahabai su shi ko mustahabi mun san shi a usul cewa abin da aka nemi mutum ya yi amma ba nema na tilasci ba wace haduhu ingancin itikafi yana tabbata ne yin musulmin ga musulmi kaga kenan sharɗai na ingancin itikafi sharaɗi na farko shine musulunci idan mutum ba musulmi ba ne ko ya je ya lizinci masallaci ya duk abin da mai itikafi yake yi kasancewar shi ba musulmi ba ne sunan abin da ya yi nan ba itikafi ba in ma ya ambace shi da itikafi zan ce bai inganta ba saboda me saboda ya bar sharadi na kasancewar shi musulmi mumayyizin hakanan ingancin itikafi sai ga mumayyiz idan muka ce mumayyiz wanda yake da hankali ya san abin da yake yi kaga ya shigar ma da yara ƙanana ya shigar ma da ainihin mata ya fitar da sumanne ya fitar da mahaukaci ya fitar da ainihin wanda yaro karami ne bai san abin da yake ba kawai in je mutum mumayyizi ne musulmi ne kuma mumayyizi ne ya san abin ake nufi da ibada ya san abin da yake yi to zai ke zuwa ya yi itikafi bin mutulaki saumin kuma shi itikafi yana inganta ne ko kuma ana yin shi ne da mutulakin azumi Ma'ana ba a bin kitabi sai da azumi amma azumin ba a kayyade shi da azumin kaza ba za ka iya yi kitabi da azumin wajibi kuma azumin ramadana ko azumin nazar ko azumin kaffara za ka iya yi da azumin nafila za ka iya yi da azumi na ainihin kaffaran ma kaffaran ziyari za ka iya yi da azumi na ainihin karasa ainihin hadaya za ka yi azumi uku a maka azumi bakwai din nan to duk za ka iya ɗaure ɗin kitabin ka akan irin wannan azumi ma'ana azumi je in biya amsa sunan azumi a shari'a to za ka yi itikafi a kan wannan azumi walau naziran ko da ba shi itikafin na bakace ne kuma ko da bakacen biyu ne sadu ka ɗaura wa kanka cewa na ɗaura wa kaina zan yi azumi bakwai saboda Allah sannan kuma ita ce na ɗaura wa kaina zan yi intikafin kwana bakwai haka ba a intikafi sai da azumi sannan kuma ta yi nazar na azumi to za ka iya ɗaukan wannan za ka iya ɗaukan wannan nazar na azumin naka ka ɗaura shi akan wannan intikafin sai ka yi intikafin a kwanakin nazar ɗinka na azumi kuma wannan azumi da na nazar ɗin ya ma a matsayin azumin intikafi mun gane shine walau nazra wa masjidin hakanan itikafi yana inganta ne da mutlakin masallaci in je masallaci masallaci ne wanda shari'a ta yadda a matsayin masallaci wanda kowa zai shiga cikin ibada to mutum zai iya itikafi a cikin wannan masallacin kaga kenan kowane masallaci za ta iya itikafi a ciki ba sai masallacin juma'a ba illa liman farduhu aljumu'a sai dai wanda faranin shi shine sallar juma'a ma'ana wanda juma'a ya zamo wajibi a kan shi namiji balagagge mai hankali mazaunin gari ta wanda ba bawa ba to kaga juma'a ta hau kan shi idan zai yi itikafi to ba zai yiwu a masallacin da ba na juma'a ba kasancewar juma'a ya zama wajibi a kan shi amma shi din ma wata jibu bihi sai idan juma'an za ta waje ba bihi lokacin itikafi to in ya haɗa sharɗai biyun nan shi juma'a ta waje ba a kan shi kuma lokacin da ya ɗiba in juma'a za ta same shi to fal jami'u dole ya je masallacin juma'a amma kuma juma'a ta waje ba a kan shi yace na ɗora wa kaina shi kitabin daga ran asabar zuwa ran alhamis ka ba juma'a a tsakanin zai iya zuwa ko da masallaci yayi ko kuma ya ɗora wa kanshi itikafin sati ya ran juma'a amma shi juma'a ba ta wajaba a kan shi ba misali bawa ne ko mace ce ko yaro ne karami zai iya itikafin shi a kowane masallaci sai an haɗa sharafi biyun nan shi juma'a ta wajaba a kan shi sannan kuma itikafin juma'a zai same shi yana cikin yin itikafin a nan ne za a ce dole ke masallacin juma'a mimma ta suku fi yin juma'atu to idan juma'a ta waje ba kan shi kuma itikafin juma'a za ta same shi ba mun ce dole ke masallacin juma'a ba to ga in ya je masallacin sai ya zauna a inda juma'a take inganta a cikin gurin akwai guraren da in mutum ya zauna kwata kwata ya sallar juma'a za mu ce ba shi da sallah a ka'idan malikiya akwai guraren da in ba dalili ba za mu ce ba shi da sallah yanzu misali baitul qanabi kamar su masallaci ko da masallaci ya cika waje ya cika mutum ya shiga cikin su kan masallaci ya yi sallar juma'a a ka'idan malikiya za su ce baka da sallah to ba zai kai itikafi a cikin irin wannan su ba haka nan haraban masallaci inda ainihin aka bar shi fili ne baya amsa sunan cikin masallaci sai mutum ya zo ya yi sallah a gurin a ya zo ya yi itikafi a gurin ko da sahun ya zo sai mutum itikafin shi bai ba saboda me saboda sallan shi ba zai inganta wacce an samu ittisalul kutu da wannan gurin ya zauna a hanyar da yake tare da masallaci ko a bakin ainihin gaban masallaci ko a bayan masallaci filin bayan masallaci to in ya yi itikafi a gurin bai ba dole sai ya yi tashi a gurin da ana ayi halin in ji har sallan juma'a za ce na da juma'a kaga sai cikin masallaci kenan banda wajen masallaci banda hanyar da zai turka zuwa ainihin masallaci eh ba makwabcin masallaci dole sai ya shigo masallaci أبغيه بقى ما ما وأنتم أكيد هنا لا جيتوا في البيت بايكو وأنتم أكيد هنا في المساجد جيتوا هو ده أكيد لا يجون أجرا haraban masallaci malamai suka ce yin sallah a haraban masallaci in sahu bai zo gurin ba ba shi da sallah a ka'idan malikiya saboda haka in mutum ya zauna a haraban masallaci ya yi kitabi suka ce bai ba dole sai ka je farkon cikin masallaci. Aha, wa illa kharaja wa batala ko? Wa illa idan ko mutum juma'a ta waje ba a kan shi, sai ya je masallacin da ba na juma'a ba ya shiga itikafi kuma juma'a za ta same shi yana cikin masallacin, to yanzu da ya shiga ba da itikafi. Ranar juma'a in ta zo kharaja wajibi ne sai ta masallaci. Inda sallar juma'a farzu aini ne itikafi kuma nafila ne duk da ne ya fara ya waje ba kan shi amma yanzu wajibi ne dole ne ya fice ta masallaci sannan kuma in ya fita ne wa badala itikafin kuma ya ɓaci duk mutumin da ya shiga itikafi ba masallacin juma'a ba juma'a ta waje ba kan shi ranar juma'a ta same shi yana cikin itikafi to wajibi ne dole ya bar itikafi ya fice ta masallaci kuma yana fita a masallacin itikafin ya ɓaci in na nazarin dole siyasa kamar rabin a kamar rabin abowaihi kamar rashin lafiyan iyayen shi yanzu misali mutum yana yi kaji a masallaci sai aka zo aka je mishi baban shi ba shi da lafiya ko mamar shi ba ta da lafiya to yanzu wajibi ne dole ne ya fita ya je gaida baban shi ko ya fita ya je ya gaida mamar shi kuma yana fita itikafin ya baci ya sa mana tashbihin abin da zai wajabta ma fita kuma ya fata ma itikafi yana daga cikin rashin lafiyar iyaye ko su biyu ne ba lafiya ko ɗaya daga cikin su ne ba lafiya wajibi ne dole ne mutum ya fita kuma yana fita itikafin ya faci kamar rabi abawai la janaza fihima ma'an amma banda janazan iyayen gaba daya yana itikafi aka zo cewar ai da maman shi da baban shi gaba daya Allah ya musu cikawa lokaci daya ko gini ne zuwa musu ko mota ce ta faɗi da su ko mota ce Allah ta kasance musu lokaci daya baban yana jan numfashi ta mata ta ta tafi tafi gaba daya to yanzu ba zai fito ba kaga illan mutum yana iki kafi abu ya samu iyayensa ya fito illan saboda kar a samu hukuk ne kar a samu saba wa iyaye saboda saba wa iyaye ka ba ne yin iyaye farzu ainihin ne itikafin nan asalin shi nafila ne ba zai yiwu dan ka kiyaye nafila ka bar farilla na ainihi a kanka ba to amma idan aka ce sun mutu gaba daya ina uku kai in bai zo jana'izan ba a iyayen nashi inda sun rasuwa zai ce mutu wani bai zo ba balle har su ji har su ji haushi har a ce ya saba wa iyayen saboda hakan dukkan suka rasu shi kenan sai a ji a mata a ji a masallaci da ba ta so ba wannan ban za ta iya kenan don ina da wani shi ka bai kira mamar ka tsirki na biyu kana mutum lafiya ce baka fito ba amma a ƙa'idar shari'a kan ba za ka fito ba tun da duk kansu ne ka je ya ce ma'an ko kuma ɗayan su ne ya rasu amma bayan rasuwan ɗayan dama mutum baban shi ya rasu yana itikafi ya ga za ka ce mar mamar ta rasu to ba zai fito ba ko kuma mamar dama ta rasu baban ne a raye sai yana yi ta ji aka baka ce baban ka ya rasu to ba zai fita ba saboda ne duk in ka lura babu uku baban dama ya rasu aka za ce mamar ta rasu in ya ki fita wa ya saba wa ai ka ga bai saba wa kowa a cikin su a rayen su ba amma idan ya zama ɗayan su yana raye sai ɗayan su ya rasu wannan wajibi ya saboda tunanin baban ne yake raye sai mamar ta rasu ina da na ka ce na wajen ma ce ka jana yi ta yi ta ga ga masa za mu yi jana yi ba za ka zo sai ka zo ta ga ga ba mu da ibada saboda Allah zai sai ji dadi ka ga ba zai ji dadi ba dole za a samu wannan hukunci zai ce to ka ga yaron nan da ni na mutu ma fada ba zai zo ba saboda haka dole ka fito ko kuma in baban ne ya rasu mamar tana raye shi ma dole amma in suka rasu tare ko dama ɗayan ya rasu ya rasu shi kenan ba zan ce shine la janazati ma ma'a waka shahadatin hakanan kaman ba da shaida wannan tashbihin kar kuma ta na lani ba na tashbihin inda zai fito bane can in kun lura ya ce wa illa karaja wa bakala ko ya fito kuma itikafi ya baci sannan ya shabba wannan da kamar da aboyi shi ma karaja wa bakala amma ya ce la janazati ma ma'a ba zai fito dan jana'izar su gaba ɗaya duk sun rasu ba sannan yake wata shahadatin ai la ta shahadatin ba zai fito saboda ya zai ba da shaida ba yanzu misali wani rikici ake yi na wani kuɗi ko wani hatsi ko wani gida shi din nan shi ne shaida da zai ce ba da shaida a gaban kotu a tabbatar da wannan abin lokacin da alkali ya nemi shaida sai ya zama yana itikafi to yanzu ba zai fita don wannan ainihin ba da shaidan ba duk da ka lura ba ba da shaida wajibi ne Allah ya ce wa kin shahadata lillah to amma wani wajibi ya tashi wani wajibin wannan shi ma zaman itikafi ai tun da ya zo ya shiga dole ne cika ba zai fito don ba da shaida ba wa in wajabat kuma wannan wannan shaidan koda ya wajaba koda a ce shi kaɗai ne ya san abin in bai zo ya ba da shaidan nan ba hakkin nan zai rushe ko mutumin nan zai rasa hakkinsa duk da haka dalilin wannan ba zai bar shi kuɗaɗi ya fito ya zai ba da wannan shaidan ba shi ne wani wata ba kaga dama kun lura fikihu muna karantawa ko ta askari yana cewa ba da shaida a babin shahada abu na farko kenan ba da shaida farbi kifayatin ko ba da shaida farilla ne na kifaya sai ce sai dai idan ya ayyana a nan zai zama fardu aini ya ayyana ya zama ba wanda ya san abin shi kai ko kuma in baka je ka ba da shaidan ba hakkin mutumin nan zai salwanta to yanzu a nan farbi aini ne dole ka fita ka je ka bayar ka ga yanzu a nan ya waje ba to ko da irin wannan ne yana itikafi ya faru da shi ba zai fita itikafi dan wannan ba aha kamar nazarin da kwana biyar eh sai ya yi eh na biyar ne ya taɓa shi eh to za a yi sa kwana ɗaya ko gaba ɗaya duk sun rushe duk sun rushe itikafin ya rushe gaba daya dole sai ya zo ya sake aha yanzu ma gashi na yi ya ce wal tu'adda bil masjidi da aka ce mai itikafi ba zai fito ba shaidan ka kuma ka ce yana masallacin itikafi kuma alƙali ba zai iya tabbatar ma da haƙƙin nan ba sai da shaida to yanzu me doka a kotun shine wal tu'adda bil masjidi dole alƙalin a tada kotun da magatakardan da kuma shi da waya a tattaru a je masallaci a karɓi wannan shaidan tunda haƙƙin sa ne dole a bi shi masallaci a ce ya bada shaida a masallaci sai alƙali ya dawo kotun shi zai ci gaba da shari'a ka ga kan riba rika yawwa wal tu'adda bil masjid aw tunqalu anhu ko kuma a kira to shaidan anhu daga gare shi ka san akwai abin da muke cewa shaidan shaida yana iya bada shaida idan aka rasa shaidan asali ba yana masallaci yana itikafi ba kuma alkali ya nemi shaida kuma shi ne shaidan to yanzu kai ne hakkin an yadda ka je ka samu ainihin adillai guda biyu a yi taskiyarsu an yi taskiyarsu an tabbatar da mutanen kirki ne sai su kafu wajen shi wannan mai itikafin sai su nakal na wannan abin da ya shaida ɗin sai shi da su idan ya ba su ainihin bayanin abin gaba ɗaya ya ce to ku je ku ba da shaida a nemi kona shi kenan sai su zo kotu sai su ba da shaida a maimakon shi wancan shaidan asalin wannan duk za ku yi amma ya fito da gobe in ta ci da gudu wa karijacin kamar rija shi ma yana ba ku itikafi duk mutumin da yana kan itikafi ke yi rija yana yin rija itikafi ya rushe ba itikafi kadai ba ne na shirarta ne ya ka kanna a maluka saboda haka duk aiki ma gaba ɗaya rushe wata mubutulin saumuhu haka nan kaman saumahu ko waka mubutulin saumahu haka nan abin da yake ɓata masa azumi in ya aikata mutum ne yana bi kitabi sai ya ɓata azumin shi da gangan babu wani izini babu wani tawili yanzu yana ɓata wannan azumin bi kitabi ma ya rushe ya bari waka sukurihi haka nan kaman mayen shi lailan da daddare mutum ne yana bi kitabi to yana da jaraba na kayan maye cikin dare ta rutsayi ta rutsayi jarabar ta tashi kawai sai je samu ya hafa ya dan yi mayansa haka sai ya farfado kafin kuduwan alfijir to yanzu ya iti kafi shi iti kafi ya rushe mun gane iti kafi ya rushe karka ce ai mayen yayi da daddare ne kuma azumin da rana ne sai mu ce ba wai rashin azumi ne ya rusa mar iti kafin ba kasancewan ya sha kayan maye yayi maye ne ya rusa mar iti kafin To, a nan mun tabbatar da maye ko da daddare ne yana ainihin bata itikafi ba, to wafi ina haƙin kaba'ir bihi tawilani. A cikin riskar da sauran kaba'ira da shi maye an yi tawili biyu. Wato, a mudawwana dai, nassin mudawwana da ya zo, duk mutumin da ya yi maye yana itikafi da daddare ko ya farfado kafin kuduwan alfijir iti kafin shi ya ɓaci wannan shi ne nasi mai dawwana to ka san ita mu dawwana a malikiya kamar yadda ka san malamai suna ɗaukar alƙur'ani kamar shari'a haka su ma suke ma mu dawwana shari'a har su fahimce ta har wannan ta fahimce shi wannan ta fahimta to a masu shari'a mu dawwana akwai ɓangaren waɗanda suka fassara wannan ainihin jumlan na ainihin maye da daddare da mai itikafi sai suka ce me illan da ya bata itikafin illan shi ne ainihin kayan maye kaba'ira ne inda kayan maye kaba'ira ne ya bata itikafi kenan kowane kaba'ira zai iya bata itikafi kenan in je dalilin kaba'ira ne shan giya ko kuma shan kayan maye shi ya bata itikafi to sauran kaba'ira ma gaba ɗaya za su tashi wannan ra'ayin malamin bagdad kenan malamin magrib ko suka ce a'a ainihin kaba'ira din ba shi ya ba ta itikafin ba bata zamanin da ya yi ta'ilun zaman shi ya bata itikafin eh kaga mutumin da ya sha ya sha abun maye yana shan abun maye zai rasa hankali in ya rasa hankali wannan zamanin da wannan rashin hankalin ya rasa shi ya tafi a banza shi kuma ne yi tikafi ya shiga ne zai tun yadda zamanin shi gaba ɗaya a ibada to kasancewa ya samu wani zamani da ya tafi a banza shi ba ta yi tikafi kaga kabaira sauran kabaira ba za su ci gaba to shi ne tawilani yawanci a nan littafin ka duna cewa tawilani ko tawilatu a ire-iren wannan ne nafsin ga abin da ya ce wannan sai ya tunani ya ce dalilin kaza ne wannan shi ma sai ya ce a shi a fahimta shi kaza ne sai malamai su ce to an yi tawili mun gane wabi adami wata in haka nan itikafi yana inganta ne da rashin takun mace ko da matarsa ce kuma ko da daddare ne duk mutumin da yana itikafi ya sadu da ainihin matarsa ko da daddare ne sai mu ce itikafi ya bashi wa qubulati shahawatin sai ba ta kafa ko sun ba na sha'awa ya haɗa bakin shi da mace haɗawa na sha'awa ya ba ta itikafi wa lamtin haka nan ya shafa mace shafawa na sha'awa shi ma ya ba ta itikafi wa mubasharatin haka nan runguma ya rungumi mace runguma na sha'awa shi ma ba ta isi tafi wa'annan hukun dole sai ta ta allaka su da sha'awa ublatu shawatin lamsu shawatin mubasharatu sha'awatin sha'awatin amma wajen wada kawai da zarin ya tafi mace ko matar ta ce isi tafi ya baci saboda Allah ya ce ne wala tubashiruhunna wa antum hasibuna bil masajid aha wa in lihaibin kuma ko wannan sungon ko wannan ainihin shafan ko wannan runguman ko da mace mai haila ce take itikafi jinin ta na haila ya zo sai aka ce dole ta fita a masallaci amma in ta fita mun ce wa alaiha hurmatul itikaf ko za ta fita a masallaci ba za ta zauna tunda tana haila amma akwai alhurmin itikafi a kanta ma'ana jinin yana ɗaukewa za ta zo ta ɗaura akan abin da ainihin ta bari da to yanzu a wannan tsakanin ya ce ne na fiye jin ko da a ce kamar ce tana haila dalilin haila ta fito a masallaci ta zo gida ta ma manta da tana cikin itikafi ko mijin ta zo kumbance ta ko ya yi mubasharar ta ko ya shafa ta da nufin jin daɗi ta ji daɗi shi ke nan itikafin ta yi shi kaga ne haila ce izini ne sirri ta sannan lokacin da wannan abin ya gudana ta manta amma duk wannan ba zai zama izini ba ana jin ɗaya da cikin sun ce mace itikafi a baki wa in azina li abdin idan mai gidan bawa yayi wa bawan shi izini aw imra'atin ko mijin mace wa matar ta izini fi nabirin cikin bakace bakace ne muka ce abu ne na ibada na mustahabi wanda ba na wajibi ba sai mutum musulmi ya wajabta wa kanshi ba shine bakace ba to bawa ya zo ya samu mai gidansa yace mai gida eh dan Allah ina so ka taimaka min ne taimakon ina so zan yi bakacin itikafi na goman karshen Ramadana zan ɗaura wa kaina bakace na itikafi na ainihin goman karshen Ramadana sai mai gida yace ba komai amma izini sai yayi wannan bakacin kaga yana yin bakacin ya hukun shi kawai lokaci muke jira lokaci yana yi dole ya zo shiga masallaci ko kuma mace tana so ta yi itikafi za ta yi bakace sai ta roƙi mijinta sai mijinta ya mata izini ya ce ki ba ta can sai dai ba ta can tana jiran wannan lokacin ya yi kaga kenan azina li abdin aw imra'atin ma'ana sai yuhin li abdin aw zawjin imra'atin ne gida ya yi wa bawan shi izini na bakace ko ainihin miji ya yi wa matarsa izini na bakace ka ya kawo shi da na kira shi na zirin cikin bakace ko na ne bakace ko na itikafi ko na azumin nafila da za ta yi bakace ko na ainihin haji in je ya yi izini to kalaman a babu hanawa sai lokacin ya kusa a shekara ma kai ta ɗauka gonar ta ta an gama aiki bayan ta wajen ashirin sun suka zo mai gida za a ganin da za a so mu je mu yi itikafi wannan musibar mutane da ta Allah ya ta su yi bakacen su suka yi bakace kawai lokacin yana yi da ka zaga gona ka ga gona ta yaki ko ba ka da kuɗin da za ka biya ba ka da daman ka lokaci an fasa wannan ba ka can su yake yi tun da kai ce da kai wannan nazarfin to dole ka bari su cika wannan nazarfin nasu haka idan miji yayi wa matarsa izini sai ba ka ce da za ta yi aikin ibada kaza lokacin in yayi ya ce zai hana ta shi ma ba zai yi ba tunda shi ya mata izini mun gani shine salamun ka ghairihi in dakala kaman wani ba ka ce ma'ana ba ba ka ce bane kawai na gina ne ba waye zai ce ne gida e ina so zan shiga biki kafi sai ba ka ce ba bai nazar ka kaga na fila ne a kan shi ko sai mai gidan ya ce ba matsala yaushe kake zo ka shiga ya ce daga gobe zuwa kwana biyar sai ya ce ba matsala na ma izini ka je ka shiga to yanzu a nan kan goben ta iya shiga yana da damar ya hana amma in ya je ya shiga ya fara ba shi da damar hanawa kun gani duk da ba ba ta ce bane amma ai ya je ya fara aiki haka nan in matar ce ma ta ce wa mijinta ta yi ba ka tana so ta yi ba ka ce na azumin kwana kaza ko na sallah adadi kaza ko na ainihin itikafi kaza ko na wani nau'i na ibada sai mijin ya ce ya yarda ta yi to yanzu in je ta je ta fara duk da ba ba kace bane ba shi da daman hanawa ka ga mu kan shirin can in ba kace ne ko bai fara ba ba ka da daman hana shi lokacin yayi amma idan ba ba kace bane sai ya fara aikin idan bai fara aikin ba kana da daman hanawa ta ce an fasa amma in ya fara aikin dole ka bar shi mun gani ka gairihi in dakala ai da mirin in dakala ai abdin gwamra a kenan Wairi kuma nazar ku.
غيره كغير نظره فريقا وأتمت ما سبق منه أو حجة mace za ta cika abin da ya rigaya minhu daga shi izdikajin au iddatin ko kuma yin iddan ne ya riga misali mace ce izdikaji da idda ya haɗu a kanta sai ya zama ta shiga itikafin kwana goma tana cikin yin itikafin sai mijinta ya sake ta to yanzu ta ga mun ce idan mutum ya saki mace dole ta zuzunci dakin mijinta ba za ta fita wace ta gama idda ko fattakun la rabbukum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna ko balle kuma in mutuwa yayi mijin idan mijinta ya mutu kaga dole za ta zauna ta yi ta kaba a gidan mijinta ziyararta ta fita ba sai da wani larura in ma larura ya kama ziyararta ta kwana a ko ina ba dole ta dawo ɗakin mijinta to yau ce ya zama bayan ta shiga itikafi ta fara sai wannan idan ya same ta to yanzu za ta cike abin da ya riga kaga itikafin ya riga idan nan dole za ta jira sai ta gama itikafin sannan ta zo ta cike abin da ya saura na wannan idan shine wa atan ma sabaqa minhu aw iddatin ko kuma iddan idan iddan ne ya riga bayan mijinta ya sake da tana idda sai dai ba kace na iki tashi to yanzu dole ta hakuri sai ta gama iddan sannan in ba kace nata muayyan ne ta yi nazar muayyan na wasu kwanaki sai kuma dama tana cikin idda sai wannan nazar din idan ta gama iddan idan akwai sauran kwanakin da ta yi nazar din ta je ta cikin su idan kwanakin ya shiga cikin idda shi kenan mu'ayyani za a karɓan badali shi kenan ya wuce idan kuma ba ka cancan ba mu'ayyan ba ne kawai ta ɗaura wa kanta itikafin kwana goma lokacin da ta faɗi haka kuma tana cikin idda to yanzu dole ta yi hakuri sai ta gama iddan bayan ta gama iddan sannan sai ta je kuma ta cika wannan ainihin nazarin da sai illa an tuhrima sai dai idan ta ɗauki harama ne a kan ainihin idda ɗin wa in ji iddati mautin ko da idda mutuwa ne yanzu misali mace ce mijinki ya sake ta tana idda ka ga ba ta da daman motsi sai ta gama idda ko ko kuma mijinta ya mutu tana ta kaba ta ga ba ta da daman fita ta je ko ina sai ta gama wannan idda na ainihin wafati da to tana cikin yin wannan iddan ko da na wafatin ne tana cikin yi sai sai harama da aikin haji kaga mun ce wa atan madna sabata kaga idan shi ya riga wannan haraman ko to amma tun da harama da aikin haji ne ya ce to wa in bi da mutum fayan kuji wannan haraman ya zarci dole ta ci gaba da wannan ainihin aikin hajin naka tana cikin idan mutuwa kawai sai sai harama da aikin haji ta fita ta kama da farka yanzu ba daman dawowa ta aikata haram shari'a ta hana a fita a je a yi wani abu ana idda dole sai iddan ya kare wannan shi ne ka'ida to ta karya wannan ka'idan amma duk da ta karya wannan ka'idan bai hana a ce ta ci gaba da wannan ainihin aikin hajjin nata ba kayan harama da aikin haji ko umra to yanzu sai in fuju wannan haraman nata ya zartu dole ta je ta yi aikin hajjin nata ko ta je ta yi umranta in ta dawo in akwai sauran kwanaki na iddan ka cike in kwanakin iddan ya shige a cikin wannan ainihin aikin shi kenan kuma ya wuce ka wata tulu to idan idan aikin nan ya zartu haraman nan ya zartu to wata tulu hakkin ta na zaman gidan shi kuma ya ɓaci ma'ana in matar da take idda ai kaga gidan da take iddan hakkin ka ne ta zauna a gidan ba to wannan hakkin zama din ya riga ya bashi shikenan yanzu babu zancen zama a gida dole su je su ci gaba da ainihin aikin ka aha shine wata kulu dan yana zuwa wata kulu yana zuwa waya kulu in ya zo waya kulu waya kulu ma'ana ya kudu wujubu mene wujubu mashiya wajabcin ainihin kwananta a wannan gidan ya baci kawai shi kenan sai ta je ta ci gaba da ainihin aikin hajjin ta babu zancen ta zauna a ainihin wannan gida inda in ka lura zama a gida da tafiya aiki ai ka ga abu ne kishiyoyin juna matukar in dai za a zauna a gida to tafiya ba zai yiwu ba in ko za a tafi zama a gida ba zai yiwu ba dole an tabbatar da ɗaya to dole ɗaya ya ɓaci shi ya ga ce bayan kuzu wata kuzu zamanta ɗin ya ɓaci aikin zamanta ya ɓaci aikin da ta niyya kuma ya zartu za ta je ta ci gaba wa in mana abdahu nazran idan mutum ya hana bawan shi bakacin da bawan ya yi fa alaihi in ataka yanzu wannan bakacin ya hau kan shi wajibi in ataka in bawan ya yanzu misali bawa ne zai yi bakace ba mun ce je ne izini mai gidan shi ba in mai gidan ya yi izini sannan ya yi bakacen sai ya riga malam masallaci kawai je ne ni izinin mai gidan ba kawai sai ya ce lillahi alayya kaza ya daura wa kanshi wani ko azumi ko wani aiti kaji ko wani zuwa umra ko wani abu ya daura wa kanshi ya yi bakace da ya yi bakacen mai gida shi kuma ya ce ba inda za ka muna da aiki ba za a bar ka ba kaga shi kenan mai gidan ya hana shi ba ta can ko mu mai gidan hakkin sa ne tunda ba shi mai izini ba yana da ya hana sai ya hana shi to yanzu da ya hana shi din nan ana nan ana nan ana nan tilan da aka yanka shi ana yanke wannan bawan wannan ba ta ya dawo dole sai ya ji ya cika shi mun gane yawwa ba za a ce yakin da mai gidan shi ya hana shi kenan ba ka ya tafi a kan shi fa alayhi in ataga na'am ولا يمنع ولا يمنع مكاتب ولا يمنع هو يمنع يسوع يمنع يجي كما تقول يمنع يمنع يجي ولا يمنع مكاتب يوا يسيرة باء هنا باء مكاتبي تستوكن تستوكن ainihin bakaci ko kuma sassauƙan itikafi yanzu misali bawa ne mukatabi sai ya yi bakashen zai yi itikafin kwana uku ko ya zo ne yi izinin zai yi itikafin kwana uku sai mu duba mu ga wannan kwanakin da ya ɗiba zai shiga biyan kataban da yake yi ya yi tasiri a cikin abin da zai zai biya na kataban idan aka duba aka yi cewa wannan kwanakin kaɗan ne don kasancewa bai fita ya yi aiki a wannan kwanakin ba ba zai yi tasiri a kuɗin biyan kataban shi ba sai mu ce to ba za a na shi ba dole a bar shi je ya gabatar da wannan kitaban nashi amma idan ya ɗauki lokacin da zai iya samun matsala a ainihin kuɗin da yake biya na kadama sai a ce to ba zai yi ba shi yasa ya ce ya tsira idan abin da ya tsira huko yawa wala yin nawa mukatabin ya tsira hu ba a hana bawa mukatabi ya tsira hu sassauƙan itikafi ya yi ba ka can sassauƙan itikafi yanzu kai mai gidan shi ba ta da daman hanawa dole kamar izini ya je gabatar kaga mafumin maganar in ya ɗebi lokacin da yake biyawa kana da daman hanawa wala zima yawmun haka ne wala zima yawmun in nazara lailatan idan mutum ya yi bakacin itikafin dare ɗaya to har yinin ya bukace shi saboda ba a itikafin dare kawai dole sai da yini mutum ya ce na ɗaura wa kaina zan yi itikafin daren yau sai mu ce to har da yinin gobe yanzu idan ka shiga itikafin dole in yau din ka kwana goma sai ka yi ne kuma dole sai ka ɗauki azumi la ba da yaumi amma banda yin da mutum yayi bakacin sakin yini yace na daura wa kaina itikafin awa uku gobe sai mu ce ba itikafin awa uku ba abin da ya hau kan shi mun gane wannan aha la ba da yaumi wata jabuhu fi mutlaqi hakanan wajibi ne jera itikafi cikin mutlaqin kwanakin itikafi mutum ne yace na ɗaura wa kaina zan yi itikafin sati guda kwana bakwai bai ce a jere ba bai ce a rarraba ba kawai ya kashi alal islam to yanzu idan ya je fara wajibi ne ya yi shi a jere amma da cewa na ɗaura wa kaina itikafin kwana bakwai a rarrabe yanzu na zaman rarrabawa gobe ya shiga biyu zai fito bayan ɗan kwanaki ya sake shiga ya ɗan kwana biyu ya fito da haka har ya haɗa amma yan itilaki bai ce a jere ko a rarrabe ba to wajibi ne jira an gane wata tabuhu fi musulaki wa man yiyuhu hina dukulihi hakanan abin da ya yi niyya shi ne itikafin abin da ya yi niyya a zuciyar shi hina dukuli yayin shigan shi itikafin shi yake nufinta a kan shi yanzu misali lokacin da ya zo shiga itikafin in ya ce na yi niyyar zan yi kwana kaza ya shiga itikafi to yanzu wannan kwanakin sun zance shi ya halatta ya kafin wannan kwanakin su kare ba. kan mutulakin jiwari kamar mutulakin masaukakan masallaci bai ce itikafi ba kawai ya ce lillahi alayya jiwarul masjid kawai bai ce na yini ba bai ce na dare ba kawai ce na ɗaura wa kaina zan makwabci masallaci to yanzu kamar ya ɗaura wa kanshi itikafi ne wajibi ne ya je ya itikafi dukkan kunce kunce itikafi ya hau kan wannan saboda mutlaqin jiwar yana amsa ma'ana na ainihin itikaf amma lannahar wanda inda ya kayyade ainihin jiwar din da ainihin yini yace na ɗaura wa kaina zan makwabci masallaci yinin gobe kaga tun da ya tsaye da yini shi fitafi kuma ana yi yini da dare ne ko kuma dare da yini ne shi kuma ya tsaye da shi da yini sai mu ce to wannan fadin lafzi dan hari fadat fadin lafzi in dai ya tsaye da yini kadai ko ya tsaye da dare kadai wannan fadin lafzi za mu dauki lafazin sa ne kawai in da ya tsaye da lokacin wala yalzamu fihi hina idin saumun to yayin nan tun da muka ce za mu ɗauki lafazin shi ba ya ce ya ɗora wa kan shi jiwarin masjid na ainihin na har kawai ba muka ce to lafazin shi shi ya kyawa kan shi cewa ginin goban kadai zai je yi to yanzu a ginin goban ba dole ne ya azumi ba tunda ba itikafi ba ne kawai wannan jiwarin ne zai yi zai je masallaci ya zauna ya yi ibada amma zancen azumi babu tunda ba itikafi ba ne. Mun gane wannan? Na'am. Kun ji ranar? Na'am?
وكره دمه وكل يوم وكلها وفي يوم دخوله تاويلان a cikin lizimtan cika ranar da ya shiga in ya yi bakace na ainihin jiwar na masallaci ya kayyade shi da yini ko ya kayyade shi da cewa ba zai azumi ba to wai ranar da ya shiga dole sai ya cike wannan ranar ko kuma ran da ya shiga ma ba dole sai ya cike ba zai iya fitowa sannan kuma rana na gobe rana na biyu ba dole bane wannan kan ya shiga to shine yace cikin ranar shigan nashi dole ya cike ko ba dole bane shine aka yi ainihin tawili ko haka ne ko ko biyo mi duku ni tawili ko suka ce ran da ya shigan kan dole sai ya cike wannan ranar wasu malamai suka ce ran da ya shiga ma ba dole sai ya cike ba in ya shige wasu yan awoyi ya fito wannan ba ka ce ya sauka a kai وإتيان سائل لنازل سوم به هكذا واجبين إتيان سائل زوى جشن جري لنازل سوم به جوان جيبا فشن أزمي أول ننقل إذا مكشي جشن جري gefen gari inda ake kawo hari a garin kamar inda ake kafa road block inda ake tsarewa wanda duk wani wanda zai shigo garin a nan ake dadewa ba zai shigo garin ba wannan gurin zaman shi shi ake cewa ribaɗi wanda yake zauna a wannan gurin shi ake cewa ya ji ya yi zaman ribaɗi to duk mutumin da ya yi bakacen zai je irin wannan gurin ya yi zaman ribaɗi da azumi to wajibi ne ya je ya zauna ya yi wannan zaman ribaɗin kuma ya yi azumin a wannan gurin na iya kwanakin da ya ɗauka na ya kayyade wa kanshi kuma wannan gurin fa zuwan shi ya je ya azumi ba ta iya biyawa ne ka san idan mutum ya yi bakace na yin ibada kamar na sallah ko na itikafi a wani guri muka ce iya masallatai uku nan ne kawai wanda dole ne ya ɗaura ainihin sirrin shi ya je ya yi wannan ibadan a can amma banda masallaci hukun nan duk inda ya zaura wa kanshi zai je ibada kawai ya zauna inda yake ibada duk da yake kawai sai muka ce a masallaci uku ma kafin idan mutum ya yi bakace ya ce zan je masallaci kaza in yi sallah kaza ko in yi itikafi kaza kafin mu ce kama hanya sai mun auna inda yake da can inda zai je din wanne yake mun gane yanzu misali mutum yana baitul maqdis sai ya ce na daura wa kaina zan je masallacin madina in yi nafila raka ko na daura wa kaina zan je in yi itikafin kwana goma a masallacin madina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yanzu a nan in ka lura masallacin madina ya fi nan inda yake daraja wajibi ne kulla ya kama hanya amma mutumin da yake masallacin madina sai ya ɗaura wa kanshi ba kashin zai je kudu zai je baitul muqaddas ya yi ainihin itikafi sai mu ce to ba wajibi ne ya tafi ba saboda inda yake kai ya fi can din daraja mun gano nan akwai wannan ka'idan kana makka sai ka ce na ɗaura wa kaina zan je masallacin baitul muqaddas in yi sallah raka'a kaza sai mu ce to ai sallah a makka ya fi can din ma lada tsaya a nan sai amma in a can sai ba ka cewa wuce dole sai ka taso to amma wajen wannan nazar din ya ce mutu na kai ba ma lura da inda kake din da kuma inda kai nazar din wanne ya fi daraja ko ko ma ya ne in je kai wannan nazar din na cewa za ka je kai azumi a yin sayin to wajibi ne ka je ba ma lura da ina ya fi daraja ina aka fi daraja wal masajidin salata haka nan masallatai ukun nan fa kadai masallacin makka masallacin madina na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin kudu wa'annan masallatan uku kadai su ne kadai ya waje ba mutum ya kama hanya ya je linaziri kufufin haka ne ga wanda ya bakacin intikafi a cikin su mutumin da ya bakacin zai je masallacin makka ko zai je masallacin madina ko zai je ainihin baitul muqaddas zai je ya yi ainihin sallah raka kaza ko zai je itikafi ko zai je azumi a ɗaya daga cikin masallatan nan to yanzu wajibi ne samu hanya ya ce in je ba yana gurin da ya fi ainihin daraja fiye da gurin da ainihin ya dosa ba amma banda masallatai hukun nan shi ne yake ne wa illa wa illa in je banda masallatai hukun nan ko a ina ya ce zai je ibada sabi mawudi'i ya tsaya a inda yake yi ibada duk ɗaya ne da inda yake ɗin da inda kuma yi ba kashin zai je ɗin gaba ɗayan shi duk ɗaya ne ba bambanci nan ne hukuri da zamu kwana alhamdulillah na'am
a gurin da yake cewa a yanzu da